والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu kamar yadda muka saba a ci gaba da karatunmu na tarihin manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a wannan masallaci na Sheikh Abubakar Mahmud Gome rahimahullahu ta'ala da ke unguwar kasuwar kaji a birnin azare jihar bauchi najeriya karatun da muke yi a cikin littafin arrahiqul maktum bahasun fi siratin nabawiyya ala sahibiha afdalu salati wa salam wanda fadilatu shaykh safiur rahman al-mubarakpuri ya rubuta rahimahullahu ta'ala a yau za mu ci gaba daga inda muka tsaya idan ba manta ba a darasinmu na jiya mun yi bayani dangane da hijiran da sahabbai suka yi zuwa ƙasan habasha a karo na biyu kuma a fita karo na biyu an samu sahabbai maza da mata sun kai ɗari da wani abu amma maza sun fi yawa ninkin ba ninkin fitansu da yawa ya tada hankalin kafiran makka kuraikawa a wancan lokaci abin bai musu daɗi ba hankalinsu ya tashi shi yasa suka shirya waɗansu mutane guda biyu waɗanda ake ganin suke da hazaƙa da basira waɗanda za su je su yi iyaka ƙoƙari a wajen sarkin habasha da jashi da fadawansa da su koro waɗannan mutane wato bayan Allah waɗanda suka yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa makaru wa makar Allah wallahu khairul makirin suka shirya abinda suka shirya Allah tabaraka wa ta'ala ya shirya nasa daman shirin Allah ki ne daidai sun je sun faɗi maganganun da ba su dace ba a kansu aka kira bayan Allah muminai ko musulmai suka naɗa Jafar bin Abi Talib da ya zo ya yi jawabi a madadinsu kuma ya zo ya yi jawabi a madadinsu wanda ya kama hankalin sarki saboda haka sai ya ce su je su yi addinin su tun da ba su taɓa ta da hankali ba ba taba samun matsala da su ba don haka sarki ya gamsu kenan su waɗannan wakilai na ƙuraikawa ba su ci nasara ba duk da cin hancin da suka bayar don an ce sun zo da kyaututtuka masu yawa almustaqrifa kyaututtuka masu jawo hankali sun jawo hankalin fadawa amma ba su ja hankalin sarki ba kuma shi ne goga kwata-kwata ai kun ga ba magana to lokacin da Ja'far bin Abi Talib yayi jawabi ya kama hankalin sarki fa qala lahu an-najashi sai sarki an-najashi yace ma Ja'far bin Abi Talib hal ma ka mimma ja'a bihi an Allah min kai'in shin kana da wani abu daga cikin abin da sabon annabin ku ya zo muku da shi daga wajen Allah akwai wani abu da kake da shi akwai Qur'ani ya fa ya ce masa na'am fa qala lahu na'am ha fa qala lahu Ja'far na'am Ja'far ya ce akwai fa qala lahu Najashi sai annajashi ya ce faqra'ahu alayya to karanta mun shine daidai inda ba mutashi darasi na 60 فقرأ عليه صدرا من كاء يا عين صاد سورة مريم هنا سيقرأ تامة سورة مريم kun ga ba su yi shawari ba ba su tattauna a tsakaninsu ba su musulmi cewa in an ce a karanta ayoyi da ayoyin da ba a karanta to kuma tun da ya ɗauko suratu maryam farkon suran yana gwada darajar nana maryam to amma in aka shiga gaba dangane da su kiristoci ba za su so a shiga gaba ba tun da dama an fara zikiru rahmatin rabbika abdahu zakariya iznada rabbahu nida'an khafiya sai aka fara da annabi zakariya yasa aka ce yanzu a yi tarihin nana maryam sai an ɗauko tarihin annabi zakariya amma in kana son ka samu full tarihi wanda za ka fi sakewa sai ka koma cikin suratu ali imrana inna allaha safa adama wa nuha wa ala ibrahima wa ala imrana alal alamin ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم to sai ka ɗauko daga nan to daga nan ne in ka ɗauko za ka fara samun tarihin alu imrana to wane ne imranan nan wani irin mutum ne kai dai a cikin sunayen annaba da ake ambatawa baka ji akwai annabi imrana ba amma kuma sai gashi Allah ta'ala ya ambace shi a layin annabawa to wane ne shi ba karamin mutum ba ne to in ka gangara sai ka ji bayanin matarsa ita ce na hannatu sannan ka ji yadda Allah ta'ala ya kaddara aka haifi ita na na maryam da yadda aka sa mata suna وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم منين جوابي فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا وكفلها زكريا وكفلها وكفلها duka ana karantawa to in ka dauko za ka samu kyakkyawan kimfida duk da kasance a cikin suratu ali imrana Allah tabaraka wataala ya ambaci na maryam din da alkawarin da aka yi mata to amma wannan suratu maryam din da aka ambaci tura su kutum da sunanta kuma aka ambace taram taram yadda Allah ya ba ta ɗa mai albarka ba tare da uba ba da yadda duk abin ya faru har zuwa lokacin da ta dawo wajen mutanenta tana ɗauke da wannan jinjirin ya yi magana yana cikin zanin goyo dama a cikin Ali Imran ya riga ya faɗa maka yukallimu an-nasa fil mahdi wa kahla wa min as-salihin saboda haka hankalinta bai bai tashi ba ita already ta riga ta yi imani da shi shi ya kare mahaifiyarsa yaya aka yi kika zo da wannan yaro ba tare da uba ba ba shara ilai kalu kaifa suka ce yaya za mu yi da magana wato mu yi magana da wanda ya kasance a cikin zanin goyo yana yaro ya za mu yi magana da shi ko kuma buɗan bakinsa sai ce mai إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي أبوها كم شيء هنا يولنا جوابي to abin da aka karanta ma sarki annajashi kenan ana karantawa ana fassara masa ana masa bayani har aka je ƙarshen inda aka tsaya إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم أرجع يكون كل دين كلام ثم قال النبي عيسى عليه السلام تكرهي كلام yanzu an tsallake kakansa namiji an tsallake kakarsa mace an tsallake mahaifiyarsa na na maryam an je kansa da irin risalan da aka baki shine sakon da Allah tabaraka wa ta'ala ya baki ana karanta mu annajaki sabaka wallahi najahi sai fashe da kuka wannan ya gwada ba duka kafirai ne zo kasance wato masu taurin kai ba za ka iya zama da kafiri wanda ba musulmi ba amma sai ka samu yana da saukin al'amari inda za ka karantar da ke musulunci yadda ya kamata karba zai yi to me na bula ido ko me na tsanani idan kana tare da wanda ba musulmi ba ya kasance wajen aiki ne ko kuma wajen makwabtaka na gida ko kuma wani wuri daban me yasa ba za ku gwada masa dabi'un musulunci ba ثم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين منين أن تبروهم البر حسن الخلق والإثم ما هاك في نفسه وكرهت أن يطلع عليه النار أي حسن الخلق أتنفي هنا أن تبروهم wa tuqtiqu ilayhim wannan maganan adalci ne ana karanta waɗannan ayoyi na suratu maryam annajashi fa baka bai ya fashe da kuka wallahi annajashi mai bada ruwayan ne na ummu salama domin matar annabi ta take bada wannan labari da farko bai ambace ta ba ina ganin sai a karshe annajashi ya fashe da kuka hatta zallat lihiyatu har sai da gemunsa ya jika da hawaye ya zubar da hawaye wa bakat a saƙifatuhu akwai waɗansu malamai manya da ake kira su a saƙifa jam'i na uku wanda yake manyan malamai ne a cikin addininsu kusa akwai bafarika akwai a saƙifa haka dai kuma suka fashe da kuka hatta akbalu masahifahu har sai da suka jika takaddun da yake gabansu da hawaye ina sami'u ma tala alaihim yayin da suka ji abin da Jafar bin Abi Talib ya karanta musu na ayoyin Qur'ani saboda inda za ka saurari ayoyin Qur'ani yadda ya kamata to ba ta inda za ka karyata kyakkyawan larabci ma sai ka ji ba hauka yake sai ya ja aya gine za ka ja mun aya kawai saboda yin kyakkyawan larabci to balle kuma lafiyayyar aya نعم ثم قال لهم النجاكي sai annajaki ya ce bayan ya nazo ya ce inna haza ya ce lallai wannan abin da aka karanta mun da bayanin da yake kunshe a cikin ayoyin wallazi ja bihi isa da abin da annabi isa alaihi salam annabin mu ya zo da shi la yakhruju min mishkatin wahida ya ce ya fito ne daga kofa ɗaya amma asalin mishwar shi ne taga taga window irin ƙananan window ɗin na shatin kofo ɗakunan da suke shatin kofo akwai window ɗin da ake yi wani irin window ne bari tambayi sa'o'i na ƙaran ma ka san aikin shatin kofo ba ka sani ba ka san gini ba ka sani ba ka taba kwana a gadon ƙasa a hura wuta a ƙarƙashin gadon ƙasa ba ka taba ba to yanzu a garin za a sake baki limanci kuwa tun da an rafa bai san shafin kobo ba idan aka yi gini shafin kobo irin da mutanen da amma ka san buka a da ake yi bukkoki tun da kana wucewa bakin hanya za a gani kewaye to a da ana ginin ƙasa haka a kewaye da tubale in aka yi sai a dan yi ciki da falo ake amma falon ɗan ƙarami cikin kuma yana da faɗi kuma gadon gadon ƙasa ake yi sannan a yi rami hakan nan na wajen tura wuta domin saboda lokacin sanya ji dumi sannan kuma in aka zo wajen ciki da falo tsakanin ciki da falo akwai abin da ake kiransa gini yili din nan gini alan gini alan a sama ana yin waɗansu ‘yan ramuka-ramuka saboda ajiye ƙwarya da afashi da waɗansu abubuwa saboda karya za su yi kiriniya irin gyaɗin nan na lahiya dama a nan ake ajiyewa da waɗanda suke noma a da in suka dafa wake naka ɗebo wake aka dafa sai a bar waken ya bushe sai a zuwa ajiya wajen ana ɗan ɗiba kaɗan kaɗan ana zuwa a miya in an samu kwaɗayayyen yaro sai ya ga babu kowa wannan tajin da nake na san manya za su tuna domin saboda mai yawa waɗansu manyan ka bincika waɗansu kotu zai ka samu lokacin da suke yara farayi ne eh irin wannan saka an yi wa iyaye da kakanni ok to wannan shine abin nan wannan ɗaki katin saboda akan danye abin da yasa na maka magana na yi ƙarin bayani a kai saboda ayin da muke cikin suratul nur za ga an ɗan yanka kaɗan bai da fadi wannan shi ake kiransa mishka amma kuma sai a toshe in zafi ya yi yawa ko kuma shekaru sun yi yawa ana neman haske to sai a dan buɗe shi kaɗan ko sai a ture wani abin mamaki babu wani ne ba wani abin nan kuma hadili ka ga a ce maka kwalaba ko ko baka ko maciji ko menene ya shigo yana da wahala a wancan zamani dole shi ake kiransa mishka idan rana ta fito aka dan bude za ka ga wani abu yana shigowa da wannan kuran da yake shigowa yan kanana kanana shine ake kiransa haba an mansura ok ana za da ba shi yes na abin da yake so ya fada duk ayoyin da aka karanta masa har ya fashe da kuka ya ce ɗaya yake da abin da annabi isa alaihi salam ya kawo sun fito ta taga ɗaya ta windo ɗaya ta kofa ɗaya ta rami ɗaya wa hadis wala haraj yana son ya gwada maka duk ɗaya ne to amma inda rikicin yake duk waɗannan ayoyi sun yi bayanin annabi isa ɗan maryam ne bawan allah ne mahaifiyarsa ma baiwar allah ce annabi isa ba ɗan allah ba ne allah ba uba ba ne kuma ya ji kowa ya ji wanda su kuma ta wani ɓangare ba haka suke faɗa ba amma duk da haka ya fashe da kuka ya ce duk ɗaya ne to amma fa akwai wanda suka yi gunaguni don saboda wannan kalma da ya faɗa ya ce duk ɗaya ne sai waɗansu suka yi gunaguni ya ce wa inna harkun ko kun yi gunaguni duk ɗaya ne an canza zance ne kawai shi yasa har yanzu a nan duniya akwai kiristocin da su sun yarda annabi isa ba wannan lari kuma suna nan sai dai da yake ba su suke da ƙarfi ba ba su suke faɗa a jiya duniya ba ko da yanzu duniyar ta zamo ta yan iska duk wanda ya zamo ɗan iska loka'u ibnu loka'i wato ɗan iska ɗan iska kuma to uban sanin iska shi ma ɗan iska ya zan fara eh yanzu su suke ce riba ƙwarai da gaske kalma guda ɗaya ke eh to don haka ya ce ko da kun yi gunaguni ya ce in talika lokacin da ya ce la ya kuro min miskatun wahida ya ce waɗannan zantuka gaba ɗaya da zantukan annabi isa alaihi sala ya ce sun fito ne daga ƙofa guda ɗaya don haka in talika kun waɗannan wakilai guda biyu na kuraikawa ya ce ku tashi ku tafi ya ce fara wallahi ina rantsuwa da Allah la usallimuhum ilaykuma yace mutanen nan da kuke nema kun ce da iyayenku da bakwaninku da menene sun ce wai a danka musu a danka a danka ko a hannunku kuma yar musu to ba zan ba ku su ba ba zan ba da su ba wala yukadun ba ma zai yi ba ko kusa shine wala yukadun ko kusa ne ka su ba zai yi ba yukhatibu amratna al-ati wa sahiba yana magana da amru dan ati da abokinsa wane ne abokinsa abdullahi bin abi rabi'a abokin tafiyarsa sai ku tashi ku tafi fa kharaja sai suka fita suka fita da kunya qala amr bin al-as falamma kharaja lokacin da suka fita tun da fada ce fadar mun za a fita ba lokaci guda yake fita daga fada ba kaman wani zauren talaka eh ko gidan talaka wannan ka gaya ma a wannan a kofin wani daki ko daga cikin wani daki kana ango hanyar waje dama su sarakuna sun saba irin waɗannan kusur ɗin ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya amma su sarakunan da sukan yi haka ne akan sa bayan Allah wanda shi yadda su ake ko taimakon su ake yi ba cutan su ake yi ba duk wanda aka zo aka ce gashin nan ya tsufa bai da kowa ba mu ce a kawo shi a bashi wajen zama duk tsohuwan da aka zo da ita aka ce danginta sun kare a da fada za su ce a bata daki kuma ana bata abinci har ta mutu fadan da ba fadan yanzu ba na'am to wajen fita suna hanya qala amr ibn al-as li abdullah ibn rabi'a sai amr dan as ya ce ma abdullah ibn rabi'a yace ba mun ji dadi ba amma wallahi yace ina fada maka ina rantsuwa da Allah la atiyannahu gadan ni gobe zan sake dawowa sai na sake dawowa wajen sarki din nan don yanzu nan da muka fito na ji wata kalma ta faɗo mun na ji wata tsiya ta faɗo mun to gobe zan dawo eh don kaman haka ne abin da yake magana ke da atiyan na hugada yace gobe zan dawo nan fada kuma zan faɗi ne anhum bima attasilu bihi khadara'ahum zan faɗi wata magana a kansu wanda sai na tumɓuke su daga ƙasan ƙasan su zan tumbuke su kalma guda ɗaya zan faɗa ma farki to kun ga shi Amr bin al bai hakura ba wannan dan abin da ya faru maimakon ya dauki darasi bai dauki darasi ba dama kuma darasin mu na jiya mun yi bayani mun ce kusan shi ya fi kaifin basira ya fi dabaru iri-iri ya fi wayo ya ce na san ta inda zan fito gobe zan dawo sai abdullahi bin abi rabi'a ki kuma yana da sassauci sun ya fi ki sassauci sai ce a bai kamata yayi haka ba sai ce asali fa mutanen nan da muka zo don a kore su yan uwan mu ne akwai dangantaka tunda yanzu mun zo mun samu fashal ba mu ci riba ba to kuma yanzu mu sake dawowa da wata bakar magana a kansu sai ce karka yi haka ni dai ba zan yi ba amma dai ina maka kashe dai karka yi haka Abdullahi bin Abi Rabi'a nasihan da ya ma amur bin al-as kenan shi kuma amur bin al-as yace bai dauka ba bai dauka ba yace wallahi ai tun da ya rantsuwa gobe sai ya dawo yace sai ya musu biya to me ya faru gobe na'am فقال له عبد الله بن ابي ربيعه عبد الله بن ابي ربيعه يتي لا تفعل يتي كركي haka. فان لهم ارحاما yace waɗannan fa akwai dangantaka tsakaninmu wa in kanu qad khalaquna ko da sun saba mana addinin mu daban-daban akwai dangantaka ɗan uwan mu ne walakin asarra amru ala ra'yihi amru bin al ya doge ya ce ya nace ya ce gobe sai ya zo yayi tsiya yace to shikenan falamma kana al-gadu wa shigari kuwa qala lin najashi yace a masa iso akwai abin da ya manta su ko fada suka masa iso me yasa fadawa suka yi sau saboda sun karbi cin hanci suna gudun kana ce musu su dawo da abin da suka karba tunda su yan aikin ba su ci nasara ba to haka masa iso da ya zo gaban annajashi karo na biyu sai ce ayu halmayo ya ce ranka shi dade innahum kaga waɗannan mutane da muka maka bayanin su jiya yaquluna fi isa ibn maryama qawlan azima yace suna faɗan magana mai girma akan isa ɗan maryam maganan ba ta da daɗi in ka ji sai hankalinka ya tashi saboda haka a kira su ka tambaye su to a nan ya takaita amma a wani waje abin da ya ambata yace suna ce isa ɗan maryam ba ɗan allah ba ne shi bawan allah ne kun ga ya sake tono ya sake dawo da magana tunda dama ajiya da aka zo aka faɗi maganganu ko aka yi bayani a karanta ayoyi sarki ya ce wannan ɗaya ne da abinda annabi isa a rikin salam ya zo da shi a kodin da kuma da gunaguni amma ya ce ko kun yi gunaguni amma da yake fada ne kawai kuka hakura ya kaga ba mamaki sun hadu ya sai amr bin al-as ya lura da wannan domin saboda duk mai basira ke haka yake shi yasa a duniya ake cewa daga cikin masu basira akwai barayi ɓarawo ba ya za ka da gilas ɗinka da menene da waya kana sai ya zara maka baka sani ba kana ta kallo na ai basirarsa ce za ta baki ga abin da zai yakan lura da kowa in dai ɓarawo zai yi sata to yakan lura da yanayin yaya zai yi sata musamman abin da yake da muhimmanci ba yana da zuwansa ne in ya gani zai ɗauka ba dama sai ya gama abin nan to Allah ya ba ku basira amma na banza haka suke tunda wani lokacin an maka sata za ka yi jin mamaki yaya aka yi yauke aka ɗauke maka wato matsayacin ya samu basira basiran da ba ta da amfani ya zare maka waya ya zare maka kuɗi kada sai a barka kana la haula wala quwwata illa billah kuma wani ya riga ya tafi kenan duk yadda aka ji domin a gano su ba za a gano su ba yanzu akwai ma dabarar da suke yin suka sace waya tunda sun gane ga yadda wayoyin suke suna sace waya ina jin batar din da suke cirewa su cire menene ko su jefar ko da an zo an bi shi kenan za ka je ka bada 5000 ne ko 10000 ne ake bada yan sanda da abin nan to a cikin 5,000 da 10,000 da ake ba da ‘yan sanda sau ɗari ka taɓa jin goma an samu su ma wasu mazajen ne a gefe Allah ne ina fata ne babu ɗan sanda ko ƙwawar ɗan sanda eh in ma akwai tsohoti a ba lazima a cikin za ka warware wannan rikici amma dai ai gaskiya ne duk waɗanda ake sace musu waya in dai guda ɗari sun kai ƙarar nan sun biya kuɗi ka taɓa jin goma sun samu to kaddara a ce goma sun samu kaga casa'in an cinye wayansu kuma an cinye kuɗinsu kuma an ba ta musu lokaci Allah ya kyauta na to lokacin da suka fala ma annajashi wannan magana ya ce a'a yau suna ce annabi isa annabi isa ba kowa ba ne bawan allah ne kawai allah ya bashi annabci da manzanci ne amma ba dan allah ba ne bai isa ba ba dan allah ba ne ya ce a kira su fa arsala ilaihim annajashi sai sarki annajashi ya sake aikawa ga musulmi yas'aluhum an qawlihim fil masih yace su zo su yi bayani dangane da matsayin Isa al-Masih yau wannan specifically za su yi bayani ne akan Isa al-Masih to kaga akwai target saboda haka fa fazihu saboda wannan magana da aka fada musu sun firgita sun birkita gaba daya suka firkice saboda sun san zai wahala zama lafiya ai inda kirista ne kace masa annabi isa ba Allah ne zai ce maka ba zai yi ba wai annabi isa dan Allah ne an jima shi ma kirista ya ce shi ma dan Allah ne ko ba ka bane to kai ma an kai zaka zama dan Allah kenan nahnu abna'ullah wa ahibba'uhu to fa fadiru sun firgice gaba daya walakin ajma'u ala sidiq sai dai da yake musulmi su suka yi shawarwari a tsakanin su sai suka haɗu suka tattauna suka ce to ina mafita to amma gaba ɗaya sun yi ijma'i ala sidiki suka ce a faɗi gaskiya abinda Allah ya fala a cikin Qur'ani zaka kauce ne inna Allah rabbi wa rabbukum fa'budu eh ai ba zaka kauce ba babu yadda za a kauce saboda haka faɗi gaskiya ka inan ma kana duk yadda gaskiya ta kasance a faɗe ta kawai don haka ku kinza za mu je gaban annajaki jafar ya ce in na je zan faɗa masa gaskiya idan an samu matsala tsakaninmu da shi ya sallame mu sai mu koma garinmu amma dai gaskiya za mu faɗa masa babu kuɗin fa ne Salama da kalwalai lokacin da musulmi suka shiga fada wajen annajaki wa sa'alahu ya tambaye su qala lahum jafar sai jafar bin abi talib sai yace naqulu fihi in dai dangane da annabi isa alaihi salam ne to muna faɗa a cikinsa allazi ja'ana bihi nabiyuna sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace abinda annabin mu ya zo mana da shi kuwa mu abinda annabin mu yace mana annabi Isa Abdullahi bawan Allah ne wa rasulu manzo ne na Allah wa ruhu ruhi ne na Allah na musamman daga Allah wa kalimatuhu kuma kalma ce ta musamman daga wajen Allah alqaha ila maryama wanda ya jefa gana na maryam na kun fakana kun fayakun haka abin da aka ce mala'ika kenan ya hura ya fada kun fayakun saboda cikin annabi isa alaihi salam a lokaci guda ne kawai sai ga ciki dan wata tara lokaci guda har Allah tabaraka wa ta'ala ya tura tafi ciki dan wata tara yasa malaika jibril yana rabuwa da ita tana matsawa gaba sai na kuda ya zo mata kaga automatically ciki wata tara ne kuma fiye da haka فجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نفسا منطيا tunda ba da dadewa ba na kuda ya zo masa su ce wayo wallahi da na mutu kafin wannan lokaci da ma an manta da ni a cikin tarihi ga ciki nan lokaci guda ga na kuda ga dukkan alamu zan haifi cikin nan idan na koma wajen mutane na yaya zan kare yasa ya ce wa kalimatuhu alqaha ila maryam al'azara kuma maryam ɗin nan al'azara wanda take budurwan da namiji bai taɓa saduwa da ita ba albakul sannan kuma batula da hausa ma haka kuke faɗa ko butula ko batula da hausa kuke faɗa ita ce wanda ba ruwanta ma da harkan maza wai ta zaya tana magana da su a to balle ma ta ji sha'awa kun ga waɗannan sifofi guda biyu sifofi ne masu ƙarfi kuma abin da ya tabbata kenan sabanin abin da yahudawa suke faɗa dangane da nana maryam suna son su ɓata annabi isa sai suka ce ai dan zina ne wato saboda mahaifiyarsa ta je ta yi iskanci kenan to an yi iskanci da ita Saka ce duk wanda ya da wannan ma kafirci ne ya halakar da kansa su kuma wancan da suka ɗaga ki sai da matsayinsa mun karanta hadisi an Allah ta kama akrati نصارى عيسى ابن مريم انما انا عبد فقولوا عبد الله ورسوله su kuma garin bugawa ne domin lokacin da ya musu magana a cikin zanin goyon suka ce a a shi ne faktalafal ahzabu min bainihim qawlu lil ladina kafaru min mashhad yawmin adid ai sabani suka samu ko suka ce anya kai wannan ba isa bane Allah ne udduke ya dawo karami ke sa yake magana ka ji magana irin na manya in maganar manya ya fada musu tun da ce ne abdullahi tsakaniyar kitaba wajen allah ni nabiya to ai ko ɗan shekara 60 da ko 70 ma an tsara masa walla bai sai fada ba amma sai ga yaro a cikin zanin goyo bai wuce kwana biyu ko kwana uku ba ana magana da ki waɗansu kuma suka ce kai duk yadda aka yi mu dai ba mu taɓa ganin ɗan Allah ba ma yanzu ga shi mun gaishe saboda ba su taɓa ganin yaro ɗan ƙarami ya yi magana ba ai annabi ma ya ba mu labari ya ce waɗanda suka yi magana suna yara ƙanana ya ambace su guda uku ne a duniya amma malamai sun ce ba wai ya tsaya kan guda uku ba mai yawa sun ji haka amma wanda annabi ya faɗa a cikin hadisi guda uku ne cikin su kuma har da annabi Isa alaihi salam Allah ya ba su dama sun yi magana sun suna zanin goyo amma kai manna kuka a zanin goyo ba abin da kai yi ko kuka da hana bacci ba fitina sai ƙara amma ka ga waɗannan da aka bala su suna ƙanana sun yi magana ko da yake an ce annabi isa alaihi sala a lokacin da ya faɗi wannan magana sai ya yi shiru bai sake magana ba wallahu alamu tunda hadisi bai ce ya yi shiru bai sake magana ba amma dai su sun tsorata wannan ya sa nana maryam ta samu kwaba ta samu kamar wata ganuwa kowa yana jin tsoron ya zo ya ce zai taba ta tun da yaro dan jinjiri ya yi magana ka zo za ka taba ta zai ce kai zai ce kai zai ce baba amma kai baban banza ne ko dama kaza kaza kaza ya baka wani ya maka tonon firiri eh to kun ga sai ta samu kariya na musamman to saboda haka a takaice wato ya ba da dunkulalliyar amsa wa abdullah ya ce lalle annabi isa bawan allah ne wa rasulu kuma manzon allah ne na musamman wa ruhu kuma ruhi ne daga wajen allah wa kalimatu kuma kalma ce ta musamman daga wajen allah alƙaƙa ila maryam al-hazara al-bato wanda take kamin miya wani namiji bai taba amfani da ita ba don bata ya wuri ba sai fara ta yi zai fa akaza najashi udan min al-ard sai najashi ya dauki sandansa sandan tana ajiye a gefe a shekara kuna da suke rike sanda asalin kenan annajashi ma ya rike sanda to tunda annajashi ya rike sanda ta zama sunna Firawuna ma yana da sanda. Ya za a yi a kare wannan sandan, babban sanda ko karamin sanda. Tunda na ga kama akwai mutanen fada ana. Ai akwai hamdala hafa. Maza Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma yana rike sanda. Sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yadda za ku mutanen da za ku suna rike sanduna. a waɗansu wurare yanzu ne kawai an samu ci gaba ake abin nan ko kuma ka ga mutum ya zo ya sa kayan fada ya rike sanda ya yi abin nan don ka je lahira ba ka yi bayani sunan annabi ne kake koyi ko kuma fada ne kake koyi kwarai da gaske in ka je lahira za ka yi bayani ai duk abin da mutum ya aikata wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna sama wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu مقبولا نعم shi ne annajashi sai ya ɗauki sanda ya ɗauki sanda kamar sandan girma ya rike sun makala sai ya ce wallahi ina rantsuwa da Allah ma ada isa ibn maryama ma qulta hadha al-qawla ya ce wallahi annabi isa dan maryam ya ce bai ƙetare duk abin da ka faɗa a kansa ya ce bai ƙetare wannan sanda ba abin da ka faɗa daidai ne su suna yin haka ya ɗaga sanda ya ce kun ga wannan sanda abin da aka faɗa daidai ne kamar yadda wannan sanda take daidai tunda suna girmama ta to yanzu sarki ya janye kenan daga cewa annabi isa ba dan Allah ba ne ko kuma dan Allah ne ya janye kenan eh ya janye fatana karat batarikatuhu saboda haka sai fadawansa da suke gefe sai suka yi guna guni wanda suka ce a'a san ka shi dade a'a fa qala wa inna kharfun wallah yace ko kun yi guna guni haka maganar take yasa lokacin kana shugabanci sai ka dan dauki mataki sun abu gaskiya ne don za a iya samu wani abin nan mafaje jan bauje kamar magana sai wani mafaje jan bauje misali sai jan bauje sai ranka ke da ba haka ba ne haka ba ka ka ce kai jan bauje haka ne ko babanka ba zai jayayya da ni ba inda wajen gaskiya ne ana son haka domin ba haka ba kun ga fada nan su kuke rusa sarakunan nan kun ga fada wannan su suke rusa gwamnonin nan kun ga fada wannan su suke lalata shugabanni fada su suke yin haka eh saboda za su ɗora su akan abin da yake ba haka ba ya ce ko da kun yi wato kun yi guna-guni sun mafara da sarki ya kashe wannan magana na batsarika ba da wanda suke son su yi tawaye amma kar ku manta nan gaba za mu samu waɗannan da suka yi gunaguni da su ne aka haɗa kai kuma ana neman a tun uke sarki saboda me saboda wai yadda suke tafiya da addini yana son mu kawo revolution su ko ba za su yarda ba amma dai a ƙarshe Allah tabaraka wa ta'ala ya baki nasara ba su ture shi ba na'am sun makala lil musulmi na sa'an nan sai sarki ya ce matarin musulmi su ɗari da wani abu ya ce izhabu ya ce yanzu kan na da fahimta duk abin da ake yi din nan makirci ake muku an yi na farko ba ci nasara ba yau ma an sake kawo abin nan ku kuma kuna da gaskiya saboda duk abin da kuke magana a kai kuna da hujja kuna da gaskiya ya ce to na ba ku dama izhabu a wata ruwaya izhabu bi ardi ya ce ku tafi ko ina a ƙasata na ba ku dama fa antum shuyumun bi ardi ko din nan masu walwala ne a ƙasata wa shuyum abinda ake nufi da shuyum al'aminu na bil lisanil habasha da yaren habasha shine ka samu yanci kana da yanci duk inda ka ga dama ka shiga akwai tambari na na sarki a kanka ba wanda ya sai ka baka akwai ma ƙarin bayanin da zai yi misalin irin waɗannan su ne kusan a aikin haji akwai wanda sarkin saudiya yake daukar nauyin su ya biya musu wani lokaci sukan jefo najeriya in aka yi dace sai ka ga wani ya samu amma waɗanda suka fi samu kamar malamai da shugabannin addini sun fi samu amma an fi ɗaukawa a kai ƙasashen da yake akwai kafirai da yawa akwai kafirci akwai challenge na kafirci ko da shugaban kasan ba musulmi ba ne shi sarkin saudiya zai ce a rubuta takarda musulman kasan yana son a baki kaman guda hamsin ko ɗari ya ce za su yi aikin haji bana to yadda suka rubuta takardar nan suka buga wannan suka ana kaiwa ma wancan shugaban kasa ma da tsari zai karba ya ce a je a samu waɗannan musulmin a tura jirgin saudiya na musamman na sarki ya je ya ɗebo su a zo a ba su masauki duk da masallacin kaba ko masallacin madina duk lokacin da za su shiga masallaci ko duk inda za su je askarawa suna kewaye da su saboda mai saboda bakin sarki ne kana kan gaban su za a hankale ka ba kai saka je kusa da su ba kuma inda za ka bincika za ka samu kawai musulmi ne na wata ƙasa saboda su 'yan tsiraru ne aka ba su wannan gata wanda ya samu wannan gata da zai dawo aikin haji ko umra da kudin albihunta ina jin aka tattaka shi sai kafarsa ta kumbura ko bai isa magana ba eh amma da yake ya zo a cikin abin nan custody kamar yadda suke fada na ainihin sarki to zai ga gata iri daban-daban shi ne kwatankwacin irin wannan annajashi ya ce ina faɗa muku a fada yake wannan magana ya ce musulmi ku je duk ko ina a ƙasata na ba ku dama ya ce kuma duk wanda ya taɓa ku sai ya ba da haraji duk wanda ya zage ku sai na ɗauki mataki a kansa ya ce ku je to ai kaga wannan ba ra'ayin da ya daidai da na waɗansu fadawa ba balle sun karɓi cin hanci mutanen su ba su samu biyan bukata ba yasa ya ce man sabbakun garima ya ce duk wanda ya zage ku duk wanda ya zage ku zai biya haraji man sabbakun garima duk wanda ya zage ku ta ya biya garama garama haraji kenan a saudiya in ka ji ana maka maganan garama da yake kasar da muka biya wani tafiya kenan amma kasashen laraba suna da wannan kullum muna buga misali kun ga wannan kwalta da aka yi da ta raza kasuwar kaji a ce wani ya zo saboda tsaban ganganci ya yi fakin a inda bai dace ba to suna zuwa sai su dubi girman motar su dubi laifin da ya yi sai su rubuta masa garama shine haraji sai su manna masa a jikin mota yana zuwa sai gabansa ya faɗi saboda haka yi motar miliyan biyar ne sai su ce to ka yi faki ba daidai ba ka tare wa mutane hanya saboda haka za ka biya haraji miliyan biyu taron miliyan biyu wani zai je ta bada hakuri sai su labta maka haraji kuma su ce sun baka awa biyar to idan awa biyar din nan ya cika baka biya ba to su za su zo da motan su su dauka in suka dauki in suka zo da motan su ta daukan mota suka dauka suka je can to fa za a tsara maka haraji karshe sai harajin ya cinye kudin mota to kaga in kafarta mota ta zama gongon su ko ba su da yan gongon ta eh karshe sai dai a fata haka ta lalace wata rana in kayi sa'a za ka je makka da kafa ko za ka je madina da kafa ka ganta a jeji ta gama lalacewa ka ga gwarangwal ɗinta tun da su ba su da yan gwangwan kasashe da yawa suna amfani da garama din nan wajen tara kuɗi kuma domin su saita mutane sai ga kafin a mutum ya yi kuskure yana da wahala kwanakin baya da muka je akwai wani ɗan najeriya ya zo ya ɗauke mu a motarsa suke nan wajen bi kawai ya manta sai ya bi hanyar da bai kamata ba kusan ake sun hada da ID card ɗinsu da menene sun yi sun yi abin da zai rijista da lasin ɗin motanka da wani abin nan duk yana hade kawai sai dai gyalalan alat ya shigo ba fa alat ko kudi bane a yana dubawa sai aka ce kyamara ya ɗauke ka ka saba ka bi hanyar da bai kamata ka bi ba saboda haka akwai taron naira dubu ashirin ka je ka biya an baka awa kaza sai ce mini ya ce mini garama na ce garama da ya ce ai akwai hanyar da zai ya saba ne kuma kyamara ya dauke shi tun da kyamara ya dauke shi suna da kwamfuta ya tura musu shi kenan kawai har sun yi masa tara zai ba da misali dubu ashirin a kudin najeriya kawai saboda ya bi hanyar da bai dace ba yanzu kun gani wanda suke yi da gudu din nan da abin yana saudiya ne yana jin an sa su a kurkuku iyayensu ma sun je karɓo su sa su a kurkukun zai ba waɗannan ne suke gudu suna kake bayan Allah ba da babura eh don ka gani to Allah ya kyauta to wannan mun kawo misali ne yace duk wanda ya zage ku zai biya haraji man sabakum garima yace ma uhibbu annali dahran min zahabi yace wallahi ba zan so a ce ina da dukiya mai yawa kamar dunkulen dutse na zinare wa inni azaitu rajulan minkum mace na cutar da wani daga cikin ku ba ku bayan Allah ne duk wannan makircin da ake muku din nan ba su nasara ba na gane gaskiya wa jabaru aljabalu bi lisanil habaka thumma qala li hafiyati sannan sai sarki ya dubi fadawa tunda ya fahimci fadawa akwai abin nan to amma kamar yadda aka ce a wata riwaya an ce bayan da aka yi zaman fada na farko aka kira musulmi suka zo suka yi abin nan suka kare kansu ya ce ma waɗannan amur bin al'asi da abdullahi bin abi rabiya ya ce ku kama hanyar fita waɗannan bayan Allah tun da sun zo karkashi na ba zan kore su ba an ce daga baya sai ya tambaya ya ce amma yake faruwa ne yana ta tambaya sai wani ya ce ai ranka shi daɗe ba ka sani ba ba zan faɗa maka ai an zo an raba kyaututtuka kaza ne ma an ba da kaza akan mu goyi baya ka kore su yace to je sa in kana shugabanci ka kasance mai basira amma da hikima wani lokacin kana bin mutane za su ce kwakwafi kake mutu amma kwakwafi shine daidai musamman ma harkokin addini ya za a yi mutum ya zo ta harkan addini yana cin kuɗi yana cutar da mutane ba daidai ba ne in za ka kama sana'a ka kama sana'a ko in za ka fito fili ka zama maha'inci dan tuwatuwa to gara ka fito fili ka zama maha'inci dan tuwatuwa saboda haka already an tsegunta masa cewa an zo fa an ba da cin hanci wa fadawarsa shi yasa washe gari amr bin al yana zuwa cikin sauki aka gabatar da shi wajen sarki kuma duk fadin da za a je ana ba ku cin hanci za ku gabatar da mutum nan da nan to kun zama azzalumai ran tashin kiyama sai mala'iku sun baje ku sun muku tambayoyi iri daban-daban sai kun ba da amsa akwai mutumin da an zalunce ki ya rasa yadda zai yi sarki shine mai warwarewa caman amfanin sarauta kenan da shugabancin shi ba da kuɗin ma da zai bayar shi karan kansa ma yana fama da yunwa da talauci don an ce sai mutum yana da wani abu in ya ba da wani abu shi ne za a gabatar da shi a gaban sarki ko gwamna cikin sauki to kaga abu ya zama tuwa-tuwa babu alheri a ciki shi yasa da aka faɗa masa wannan ransa ya ba shi amma yana son ta hanyar hikima yadda zai fito shi yasa wa gari da suka zo da wannan magana ce a kira musulmi aka kira su da suka kare kansu kun ga already dama akwai maganganun da ya riga ya kirya shi yasa da ya gama bayani wa musulmi yace ku je ku yi yawo na ba ku dama duk wanda ya zage ku sai ya biya haraji duk wanda ya taba ku sai na dauki mataki a kansa sai yace mafadawa ya ce rubu alaihim hadaya kuma ya ce an bani labari amma ku kyaututtuka amma ku cin hanci ya ce to kowa sai ya mai da abin da kamar in ka ci ma sai ka ya mai ya ce ba zan taba yadda da irin wannan ba ya ce fala hajata li biha ya ce wallahi ba ni bukatan wannan ni ma kyautan da aka bani daman yana abiye a je a ɗauko a ba su kyautan su fa wallahi ina rantsuwa da Allah ma aka zallahu min rikwa Allah bai karbi rakawa da gare ni ba hina rabda alayya mulki ya bani wannan mulki Allah bai karbi rakawa gare ni ba fa akhudhu rashwata fi a ce kuma in karbi rakawa bayan na hau mulki mulkin da ban ba da rakawa ba Allah ya bani wa ma ata'a nasa fiya fa ati'ahum fi ya ce kuma mutane suna mun biyayya saboda adalci ne kuma in zo in bi su a hanyar zalunci ya ce kowa ya mai da abin da ya karba ina ka tattara musu kayayyakin su kuma bayan an tattara musu ya ce amayar ina haɗa waɗansu dogarawa ya ce kun waɗannan mutane guda biyu ku yi musu rakiya kada ku kuskura ku rabu da su sai kun je kan iyaka ku kai su har kan iyaka amma kun gada da farko sun yi shiru da za a farko a gari suna yawo amma sai suka sake kawo makirci sai abin ya kare a kansu ya sa ka tayin za ka tone ramin mugunta eh to ka tone daidai menene kwabrin kama ba aya ba ne maganan wani mawaki ne fada sai dai gaskiya ne fada saboda in ka ce za ka yi mugunta ma wani to karke kai za ka zo ka fada قالت أم سلمة رضي الله عنها ummu salama Allah ki kara yadda da ita allati tarwi hadhihi alqissa wanda take ruwaito wannan labari wace fa kharaja min indihi maqbuhaini saboda haka aka fitar da su ko suka fita suna makakkanta kuma mardudan alaihi ma ma jaa bi duk abin da suka zo da shi na kyauta an mayar musu an ce a mayar wa kuraitawa kuma a lokacin kuraitawa ba su yi su ɗauko yaƙi su ce za su zo su yaƙi habasha ba za su iya ba su ba su da ma ƙarfin halin yin haka saboda ƙuraisha ba sa jagoranta rundunan yaƙi ko lokacin da suka ce za su yaƙi annabi karambani suka yi kuma Allah tabaraka ta'ala ya kunyata su su asaliyan ba su da wannan to akamna inda hu bi khairi darin ma khairi jari nana ummu salma tace lokacin da aka fatattake su mu kuma muka zauna a ƙasanta ƙasa mai alheri gidan alheri makwabci mai alheri muka ji daɗin zama wannan a takaice abinda ta ambata mana ke na hadhihi riwayatu ibn isaqa wannan labari da muka bayar riwaya ta ta ibn isaqa wa zakara ghayruhu sai dai an samu wadansu ambata annawa fada ta amr bin al-as wannan tawaga ta amr bin al-as ila najahi kana ba'da badr an ce bayan yakin badar ne bayan annabi yayi hijira amma wannan magana ba su kai wancan garbi ba eh nan ce ba da badr bayan shekara biyu da hijira kenan daga makka zuwa madina wa jama ba'dhum bi anna al-wafada kanat maratayn wasu kuma suka tattara bayanan sai suka ce wannan wato tawaga ta ainihin quraishawa da suka je wajen annajafi wato sau biyu ne walakin al-as'ila wal ajuba allati zakaru annaha darat bayna an-najafi sai dai da tambayoyi da amsoshin da suka ambata cewa ya faru tsakanin annajaki wa Jafar bin Abi Talib da Jafar dan Abu Talib fil wafada athaniya a ainihin tawaga ta biyu hiya nafsul afila wal ajwiba allati zakara ibn Ishaq huna an ce babu bambanci da na ibn Ishaq saboda haka sau ɗaya ne hijira zuwa Habasha na farko sun yi kokari su dawo da su mutum goma sha ne ba su da yawa ba su kai ashirin ba ba su dawo da su ba hijira ta biyu kuma mutum dari da wani abu to wannan ne ya tada musu hankali har suka tura waɗannan wakilai guda biyu masu wayo masu dabara domin su dawo da musulmi kuma nan ba su ci nasara ba karshe aka rako su har kan iyaka wato an fatatta ko su kenan kuma inna tilka al'ila tadullu bi fahwaha kun ga irin tambayoyin da annajaki yayi aka ba shi amsa suna gwada annaha kana fi awwal murafa'atin qaddimat ko qadimat ila najashi wannan ya gwada farkon wato ƙara ko kuma maganar da aka kawo gaban da jaki ne sai dai kwana biyu ne kwana na farko sun zo sun nema a kori musulmi saboda addini ba ɗaya bane wakilin musulmi ya zo ya jawabi aka ce an gamsu washi gari ya zo ya ce aye addinin ma suna zagin addinin ku suna kushe annabin ku suna ce bai da daraja nan ma aka kira musulmi suka zo suka kare kansu sarki ya tabbatar da haka to saboda kun gara na ku ne guda biyu to bayan wannan da Quraishawa suka dawo filan su suka dawo sai suka ba su labari saboda haka sai ransu ya daɗa ɓaci suka daɗa kufula suka ce to yanzu abin da ya kamata za ku huce akan waɗanda ba su fita ba kuma duk wanda muka je ya kama hanyar habaka to mun san yadda za mu yi da shi mun san matakin da za mu ɗauka to ai ko mutane ɗari da wani abu da za su fita sun fita a koyi suka fita to daga wannan lokaci kuma sai aka daɗa tsananta azabtar da waɗanda suka rage a birnin makka hatta manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai da aka yi masa wulakanci iri daban-daban tunda wakilansu ba su ci nasara ba ko kuma suna so wato a ce an dawo da bayin Allah sun ci gaba da azabtar da su shine anan yace a shidda ta ta'zir tsananin da aka sake samu wajen azabtarwa wa muhawalatul qada ala rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kuma yunkurin da Qurayshawa suka yi domin su kashe manzon Allah warai da gaske tun daga nan ne suka fara ɗaukar mataki sarki Allah tabaraka wa ta'ala ya kare ki amma sai da aka dauki shekaru saboda lokacin da za a yi hijira daga makka zuwa madina bai yi ba Allah ya riga ya tsara akwai sauran shekaru akwai waɗansu abubuwa sai sun faru kafin a ce mu annabi ya bar birnin madina tsaye makka ya tafi birnin madina to me ya faru a wannan zango tun da musulmi wajen ɗari da wani abu suna habata su sun samu wajen miƙe ƙafa su kuma sauran musulmin da suke birnin makka yan tsiraru ne an ci gaba da azabtar da su da wahalar da su wace irin azaba da wahala da wulakanci aka yi wa manzon Allah har a jikin ɗakin kaba wace irin kakewa aka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar zai mutu sai da aka kira abubakar bin abi kuhafa tun daga gidansa ya kamo hanya ya zo ya ce a taqtuluna rajulan an yaqula rabbi allah eh mutumin da yace Allah shine ubangijinsa sannan ya zo muku da hujjoji bayyanannu daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala wannan shine darasin mu na gaba insha Allah ta'ala abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka kuskure Allah ya gafarta mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته